أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna 25 ga watan Shawwal hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan Mai ta shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu na littafin Bulughul Maram min Jabr Adillatul Ahkam muna cikin kitabul jana'iz ba wato littafin da yake magana akan jana'iza وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم وعن جابر بن سمرة دق جابر بن سمرة رضي الله عنهما على تدسو قال ياتي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل أنزو عن النبي سيرا من الله سبت عدريش دواني متون قتل نفسه bimashaqis wanda ya kashe kansa da wato karfe falam yusalli alayhi bai salla kansa ba rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisi dama a karatun da ya gabata muna cikin magana akan waɗanda ake musu sallah bayan sun rasu irin nau'in mutane laifin da suka aikata an kawo maganan gamidiyya da ma'iz wanda sun aikata laifin na zina amma a wata ruwayan hadisi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah a wata ruwayan kuma aka ce bai musu ba muka faɗi abinda malamai suka faɗa suka faɗa a kai da kuma waɗanda suke ga makaruhi ne a yi wa fasiki ko mutumin banza a sallace shi to shine muka yi nan cewar idan mutum kuma ya kashe kansa kuma ya za a yi da shi wanda shi ya kashe kansa da kansa to shine wannan hadisi da muke karantawa na jabir dan samura Allah ya ƙara musu yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama an zo masa da wani mutum da ya samu wato karfe ya samu ya samu kibiya ta karfe sai ya cika wa kansa sai ya mutu sai ya kawo shi wa annabi sallallahu alaihi wasallama gawarsa kenan akan za a masa sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai masa sallah ba to saboda haka wannan hadisin yana karantar da mu cewa liman ba zai yi sallah ga mutumin da ya kashe kansa ba saboda ya zama hukuma a gare shi kuma ya zama abun izna ga waɗanda za su aikata aiki irin nasa duk wanda ya kashe kansa to limamin liman ba zai masalla ba ko wani mutum mai falala ba zai sallaci ba zai masalla ba amma wani wanda ba liman ba zai masalla ba za ka za a ji a gunde shi ba ba za a ji a gunde shi haka ba za a masalla amma ba za a samu liman limamin gari wanda ya cika abin da ake nema ko kuma malami wanda an sani ana neman albarkarsa a ce ya shiga sallaci wannan mutum ba a sai da nemo wani haka dai wani wanda ba kowa ba ce to shi ka sallace shi to wannan kuma shine fadin yawancin malamai suka tafi akan haka sannan kuma kamar da makaranta ba da wanda yayi gududu shi ma ba za a sallah ba wanda an je yaki sai ya dauki wani abu ya boye to ba za a sallace shi ba saboda hadisin Zaid ibn Khalid yace a yakin Kaibara an zo da wani mutum akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sallah sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku sallah wa dan uwanku saboda a cikin kayansa ya dauki kayan yaki nan kafin araba to wanda ya saci kayan yaki kafin araba shi ma ba za a sallace shi ba wato Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba wanda ya zama irin haka to kaga dai hadisi yana karantar da mu cewa za a yi wa mutum sallah idan ya kasance fasiki ko ya kashe kansa amma dai ba masu falala ne za su masa sallah ba sai ne mutanen da wasu da wata falala su sallace shi saboda ya zama izina wa na baya cewar fa idan ka aikata aiki iri kaza to ko sallar ma mutane kirki ba za su sallaci mutum ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنه مصغر أمرها فقال دلني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليه آه وأنا أبي هريرة رضي الله عنه فإن أبي هريرة الله كان مسجدا في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد أتكين قصة ما تتكسن شيء تنا جار مسلاتي تنا شارع مسلاتي تنا جار مسلاتي قال يجي fasala an han nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rami sallallahu sabata gare shi ya tambaya akan ta fa qalu sai suka ce mata ta rasu fa qala fala kuntum azantumuni me yasa ba ku nemi izini na ba ba ku ga mun cewa ta rasu ba fa kana musaddiru amra kamar dai su sun rena lamarin ta ne fa qala sai ce dullani ala qabriha ku nuna mini kabarin ta fa dallu sai aka nuna masa fa salla alaiha sai mata salla mutabakun alaihi bukhari da muslim suka hadu akan wannan hadisin wa da muslim muslim ya kara sun makala sannan ya ce inna hadhihi alqubur lalle wannan kaburbura din mamlu'atun zulma suna cike da duhu ne ala aliya amma abuta su wa inna allah lalle ana malaukakin sarki yunawiruha yana haskaka su yunawiruha lahum allah yana haskaka musu kaburin su bi salati alaihim saboda salatin da nake musu saboda addu'a da nake musu to wannan hadisin shi kuma an samu daga sai na biyar Allah kara masa yadda a cikin kissar matar da take gyaran masallaci take share masallaci malamai sun ce wannan mata ita ce ummi mihjan ummi mihjan ita ce take gyaran masallaci take gyara masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam take share shi take daukan take dauke da tiya cikin masallacin to hadisin nan yana nuni akan cewar an shara'anta ayi sallah mamaci ko da bayan an binne shi in dai ba masalla ba saboda nan ali sallallahu alaihi wasallama yayi tambaya akan wannan mata yace yaya baya kallon matar sai suka ce ta rasu ali sallallahu alaihi wasallam yace to ya za a yi da rasu ku gaya mun ba ai sai ku gaya mini cewa ta rasu din saboda su sun rena labari ta suna ga ita ba kowa bace ba sai an gaya wa ali sallallahu alaihi wasallam cewa ta rasu ba sai ali sallallahu alaihi wasallam yace a nuna masa kabarinta aka nuna masa kabarin ta sai mata sallah sai sallah kan kabarin nasa to anan malamai suka ce za a gane daga cikin wannan hadisi cewa ana iya yin sallah a kabari ko da bayan an binne mutum yana cikin kabari da sannan imamu abu ya tafi kan cewa za a yi sallah akan kabari idan an binne shi bai wuce wata guda ba saboda yawancin abin da aka rubuta kenan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan imamu shafi ya tafi akan cewa za a yi sallah a kabari matukar kabari bai tsufa ba inda ya binne shi bai dade ba aka bayanci ba a yi sallah ba to za mu sallah imamu malik da imamu abu hanifa suka ce ba za a sake yin sallah wa mutum ba bayan an masa sallah sai dai waliyinsa in ya kasance baya nan to zai zo kan kabarinsa ya tsaya masa addu'o'i haka zai gabata sannan a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-qubur mawdu'atun zulma wadannan kaburbura ba suna cike da duhu ne amma abota su ashe mutum ya shiga cikin kabari to ya shiga cikin wani duhu kenan sai dai Allah haskaka masa sai ce malamai sun yi hujja da wannan akan cewa ba dole bane ashe ayi sallah a kabari din kamar yadda imamu nakhai da imamu malik da imamu abu hanifa suka tafi a kai suka je bari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa lalle waɗannan kaburbura ana haskaka su saboda salatin da zan musu saboda addu'ar da zan yi sai a samu haske shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam je kan kabarin nata ya mata sallah sai ce wannan yana nuna wata kususiya ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam duk halin da mai kabari yake ciki idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tsaya kan kabarinsa ya masa addu'a ko ya masa sallah to zai samu haske a cikin kabarin sannan malamai suka ce sannan kasancewar hasken da yake cikin wannan kabari saboda salatin da aka yi wa kansa aka yi akan wannan kabari baya kore shar'anta yin sallah akan kabarin a wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin cewa ko ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam idan dai mutum ya rasu kuma an sani ba masa sallah ba an riga an binne shi to za a masa sallah akan kabarin nasa to kaga nan ana nuna cewa wanda ya riga ya rasu ya kasance yana aikin alkhairi to ba a manta shi saboda ita wannan mata ummu mijan tana gyaran masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tana sharewa tana gyarawa sai ta rasu da ta rasu sai su ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna ga ita ba komai bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ina labarin matan nan ya shara suka ce a ai ta rasu ai yace me yasa ba ku ga mun ba sai ce a nuna masa kabarinta sai ya je kan kabarinta sai ya mata sallah sannan ya ce wannan kaburburan suna cike da duhu sai dai Allah yana haskaka musu idan na musu sallah a kai to kaga sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai a kabari zai jawo kabarin ya samu a samu haske a cikin sa sannan wannan yana nuna cewa idan aka binne mutum ba masa sallah ba to ana da dama a je kan kabarin nasa masa sallah sannan masa addu'a addu'a da za a masa ma za ta yi amfani sannan hadisin yana karantar da falalan tsaftace masallaci ba a zuwa masallaci da dauda kaga wannan matar da gyaran masallaci take yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tuna da ita har ya je kan kabarin ta ya mata sallah saboda haka ana so kowa ma ya zama mai gyaran masallaci in ya samu dama ya share ya gyara iya abin da zai iya yi kada bar masallaci da yake sannan ana so idan kana zaune da mutane kana tambayan mai hidima idan bayyana kaga wannan matar hidima take ta gyara na gyaran masallaci da ba ganta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya akan ta sannan ko abokin ka ne da kake zaune da shi idan kaga baya nan to sai ka bincika wani lafiya ba a ganin sa ka bincika ka ji me yasa bayyana kar ka zama kana da dabi'ar ba kai dan ba ruwanka in yana nan yana nan shi ya jo in bayyanan baya nan ba ruwanka ana so kana bincikawa saboda ka muhimmantar da shi kenan kuma shine halin musulunci sannan hadisin yana yana koyar da biyan bashi idan an ma abu to karama ita wannan matar ta kasance tana gyara masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana sharewa to aka zo ta rasu aka mata sallah aka ja ka bunne ta ba zai Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asda ilaykum ma'rufan fakafi'u wanda ya muku aikin alheri to ku biya ku rama masa fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u Allah lahu idan ba ku samu abin da za ku biya shi da shi ba to ku roƙa masa Allah kuma addu'a idan mutum ya maka abin alheri ka ji daɗi to baka samu abin da za ka biya shi ba ba za ka ba shi tukuici ba ba za ka masa komai ba to kamar addu'a kaga ne sallallahu alaihi wasallama sai ya biya ta kenan aikin da ta yi nan ya biya mata ya je kan kabarinta ya mata addu'a sannan ya ce kaburburan suna cikin duhu amma Allah yana haskaka kabarin idan ya sallah akan kabari da to idan mutum ya maka alheri in baka samu yadda zaka yi ba to kamar addu'a ko baka yi komai ba ka masa addu'a wannan addu'a za ta amfane shi sannan hadisin yana faɗaitar da a halarci jana'iza idan mutum ya rasu mutumin kirki to ana so a halarci jana'izarsa kar ka ki zuwa bayan kuma ka san cewa mutumin kirki ne ya yi ayyukan alkhairi a rayuwarsa ta duniya to ana so ka halarci wajen jana'izarsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan me yasa ba su ga mata ba su ga mata cewa matan nan ta rasu ba har a halin hakan yaji har kan kabarin ta sannan hadisin yana karantar da za a iya zuwa kan kabarin mutumin da aka masa sallah a sake masa wata duk da mun karanta a ciki cewa a mazhabin Imam Malik da Imam Abu Hanifa ba a yi idan riga an sallaci mutum shi kenan riga an gama ba za a ji a sake masa ta ba to jin da sallan ma addu'a ne to za a yi zuwa kan kabarin ma a masa addu'a kenan ko da ba a sake masa sallan ba duk da akwai wanda suke ganin za a iya sake masa sallah ko da an masa din na'am آه وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن حذيفة رضي الله عنه سيدنا حذيفة الله تعالى مسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi ziyarar jalla sabbata gare shi kana yana anin na'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanar da mutuwa rawu Ahmad imam Ahmad ne rawaito Tirmidhi da Tirmidhi hasanahu ya kyautata shi wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Uzaiba Allah kara masa yadda hadisin yanda ya kasance shine sai na Uzaiba ya ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan a sanar da mutuwa idan mutum ya mutu to ba sai an sanar ba abin da ake nufi a nan shine su a jahiliya abin da ake yi idan mutum ya rasu za a kira zabiya mai bai sanarwa za a kira shi a ce masa wani ya rasu zai hau kan abun hawansa zai fada cikin kasuwa ko cikin jama'a ya je ya yi kuwa ya ihu ya ce to kaza kaza kaza kaza wani dan wani jikan wani mai taimakon jama'a mai kaza mai kaza katanga ta rushe mai kaza mai kaza ya irga alheri da mutum yake ya irga abubuwansa kowa sai ya shiga ya ce saboda zai bada labarin mutuwan wannan mutumin da ya mutu sannan za a dauki yan haya ma in ya ga dama haka suke har an yi yanzu a kasashen larabawa su daina ba wasu za a nemi mata ko maza a biya su saboda kukan da za su yi na mutuwan wanda ya rasu su shirya kukansu da komi da yaga kayan jikinsu da mammarin fuskansu da za su yi da abubuwa na wannan hidima su shirya sosai su hidima kuma su san yadda za a yi su ji a hankalin mutane hankalin kowa ya tashi wani ya mutu wani ya mutu to haka suke Sani sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan sanarwa irin wannan sanarwa na mutuwa shi ake nufi a nan alaihi salatu ya hana ta kuma har yanzu ana kai ba ba a so a sanar da mutuwa irin wannan sanarwa ba a so a yi kawai abin da ake so a yi duk da hadisin zai zo a gaba shine a gayyaci jana'iza za a gayyaci mutane cewa wani ya rasu ana so a ba mu sallah wannan kan yayi amma ba a hayi mutane yan haya a biya su za su social media kenan yanzu su ta rubutu akan mutumin su ɗauko hotunan sa su ɗauko waye su ta bayanai yadda hankalin kowa zai tashi to musulunci bai da wannan ba musulunci bai da haka ba shi yasa shi sai na zai ba da ya rasu sai ya ce kai ni bakar kuce ya yayya da ni cewa zan rasu zan rasu nan ba na bukata to sanar da jama'a dai su zo su halarci jana'iza ta to saboda da yadda muka faɗa haka suke yi da a jahiliya har yanzu ma wasu ƙasashen larabawa suna yi ana neman yan haya in an yi mutuwa su ake haya su zo su ta hauka a wuri sai an yi mutuwa ne to musulunci bai da wannan ba wani abu da nasa radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama na'an najashi fi yawmin ladhi mata fihi wa kharaja bihim min al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alayhi arba'an muttafaqun alayhi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu da sai na bi Allah kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam na'ad najashi annabi da ran jalar tabbata gare shi ya sanar da rasuwan najashi fil yawm alladhi mata fi a cikin ranar da ya rasu wa kharaja bihim min al-musalla sai bi tare da su zuwa ga wajen yin sallah fa saffa bihim sai sahu tare da su wa kabbara alaihi arba'an yayi kabbara akan sa kabbara hudu mutabakun alaihi bukhari da muslim sa da kan wannan hadisi to wannan hadisin ya kunshi abubuwa da yawa na daidai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mutuwar najashi najashi shine afhima mai mulki a garin habasha kuma ya kasance kamar yadda muka sani sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan suna garin makka suna zaune ana cikin shan wahala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin adalcin najashi sai ya ce to su tattara su tafi habasha akwai sarki adali a wajen su je su zauna a wajen to sai suka tashi sai suka tafi da suka tafi wasu yankin su kenan bayan sun tafi ba dade ba sai suka samu labari cewa gari ba ya riga ya yi kyau yanzu saboda sai na hamza ya musulunta sai na umar ma ya musulunta sai suka dawo da suka dawo sai suka samu garin bakka ya yi tsanani fiye da dama sai suka sake komawa da so koma na biyu sai ya zama mutanen maka suka zama suka ce kai mutanen nan sun tafi habasha ya za a yi kawai yadda za a shirya a ji a dawo da su a shirya a ji a dawo da mutanen nan to aka yi shiri sai aka ce to waye za a tura wanda yake suna alaka da najashi sai aka ce a tura amru bin la'as shi yana da zalaka ya iya magana ya san maganganun da zai ga wa najashi ya ba su mutanen nan su dawo da su amru bin la'as aka shirya hadiya me najashi yake so akwai irin abubuwa na kyauta da za a masa wanda za su ja hankalinsa sai aka shirya wannan kayan kyautan aka ba amru bin la'as aka ce ya kai masa saboda dama abokinsa ne ya kai masa ya ce gashi mutanen mu na baka ne suka aiko ni in kawo maka kuma gashi gashi da jaji ya ji daɗi ya murna ya bayan jike ce kai kai kai madalla to bayan an gama sai ce to bayan nan kuma akwai wani abu akwai yan uwanmu a garinka wanda muna addininmu tare da su amma sun fito da sabon addini sun bar addinin da suke yi suna kaza suna rena iyayensu suna suna kafur da allolinmu suna kaza suna kaza suna kaza saboda haka muka zo saboda mun san muna da kyakkyawan fahimta da kai aka turo ni ka bani su na koma da su shi kuma da jashi bai zama suna garin ba sai a lokacin to shi kenan yasa aka kira su jagoran su shine Jafar bin Abi Talib dan wanda na Ali da suka zo shine da jashi ya tambaye su meye da yake faruwa ya aka yi sai suka ba shi labarin musulunci suka gaya masa ya ce kai shi bai ga wani abun abu a cikin wani wannan abun ba saboda haka su je su yi addini su kawai kaga an zo za a kama su abu kuma ya zama yau to shikenan an yi zaman farko kenan zama na biyu a murkula a sai ce kai bari ya shirya wani makircin kuma dubu ya hakura ba ya sake shiryawa sai ce to ai suna zagin annabi isa ma tunda kai addinin annabi isa kake shi na jahi yana kan addinin annabi isa sai ce to ai suna zagin annabi isa ma ka kira su ka tambaye su haka zaki kira su kira na biyu haka tambaye su to shine sai na jabar bin abi talib ya karanta wa shi na jashi ayoyin cikin suratul maryam da suke magana akan annabi isa da yadda aka haife shi da yadda ya zo duniya da abun da ya zo yi gaba daya da na jashi ya ji wannan sai ce wallahi wannan shine annabi isa gaskiya har ya fashe da kuka daga nan da ya musulunta kaga an zo akan za a dawo da su to sarki gaba daya ma ya karbi musulunci kuma ya turo wakilinsa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai samu ya ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama to ran da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito kawai sai ce to yau fa na jashi ya rasu ba babu waya ko haka ba babu waya babu dan sako ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya riga ya sanar da shi yana fitowa ya ce musu yau fa na jashi ya rasu saboda haka za mu fita mu je mu masallah tunda inda yake aika furai na wurin ya rasu ne a shekara ta tara bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Rajab shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yace to na ja shi ba rasu saboda haka mu fita mu je mu masalla wannan sallah ita ke cikin mata salatul ghaib ai sallah a mutumin da bayyana a sallace shi to wannan hadisin an kawo mana shi akan haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar magana ta farko shine sanar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da cewa na ja shi ya rasu saboda haka a ran da ya rasu annabi ya faɗa yace a fita a je a masalla to anan an ce wa karaja bihim min al-musalla ya fita da su a bayan gari yace aje ayi sallah a waje kamar idi kamar idi to shin ana sallan gawa a cikin masallaci ko ba a yi to nan malamai sun yi magana biyu ko suka ce ba a yi har aka zo lokacin da sayyidina sa'ad bin abi waqas ya rasu za a masalla a cikin masallaci sai sabban wasu suka ce kai ba a sallah ba a cikin masallaci ai na jahi ma da aka ce ya rasu waje aka fita musalla ai wa masallaci bane inda ake sallah ne sai sai na ji take hawa me za ku ke mantuwa ne ai ne sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wa sahir bin bayda a cikin masallaci saboda ka ana yin sallah a cikin masallaci sallan gawa idan ta kama to daga nan aka gane cewa ana iya sallatan gawa a cikin masallaci sannan kuma ana iya fita baya a sallace shi duk za a yi wannan sannan hadisin yana karantar da cewa za a yi sallah mutumin da baya nan kamar yadda hadisi sallallahu alaihi wasallam yi wa najashi ba a sallace shi ba ya masa sallah kuma wannan shine fadin Imam Shafi'i da Imam Ahmad amma wajen Imam Malik da Imam Abu Hanifa wanda baya nan ba a masalla inda ya riga an masalla a can to ba za a sake ba kuma wata ruwaya ta Imam Ahmad din amma su ma sun yi uzuri cewa idan ba a masa ba amma in an riga an masa to ba za a sake ba amma zan Imam Malik da Imam Abu Hanifa amma wajen Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka ce ko an masa za a iya sakewa saboda haka dai duk akwai magana guda biyu saboda haka suka ce an yi uzuri akan wato kissan najashi na sallar da aka masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yaye masa ya kawo masa najashin gabansa yana ganin sa a gaban sa ya sallace shi sannan kuma a magana ta biyu aka ce najashi ya rasu ne a kasar da kafirai ne ba musulmi a wurin ba wanda zai masa sallah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallace shi saboda haka hattabi ya ce ana iya yin sallah ga mutumin da bayya nan in dai baya nan ba sallace shi ba to za mu sallah duk da malamai har malaman zamanin nan sun yi magana cewa za a iya sallah wa mutum ko da an masa sallah din za a iya sakewa matukar ba a samu jama'an da ake bukata ba kamar lokacin corona da aka ta corona na ana tsoro ma mutane su haɗu balle a sallaci mutane a yi sallah mutum ya rasu to malaman ma har na malikiyan wasu sun ba da fatawar cewar za a iya sake yi mutum sallah ko da an masa da saboda neman jama'an da ake hadisin da zamu karanta kenan wanda zai magana akan mutum nawa ne ya kamata sallaci mutum wani abbas radiyallahu anhu ma sami'tu an-nabiyyu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahu Allahu fihi رواه مسلم آه وعن ابن عباس رضي الله عنهما daga Abdullah dan Abbas Allah kara musu yarda yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi tsira da annabi sallallahu alaihi gare shi yana cewa ma min rajulin muslim ba wani musulmin da zai rasu ya mutu ya rasu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan a samu mutum 40 sun tsaya akan jana'izarsa akan yi masalla kenan akan janazarsa la yushrikuna billahi shay'an wanda ba sa hada Allah da komai ba sa shirka illa shafa'ahumullahu bihi har sai Allah ya ba su ceton sa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to wannan hadisin yayi magana akan mutanen adadin jama'ar da ake so su sallaci gawa idan mutum ya rasu akwai wani hadisin na sallallahu alaihi wasallam da yace ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kullum ya shahuna lahu illa shafa'u fihi wani hadisi na sallallahu alaihi wasallam yace ba mutum da zai rasu ba wani mamacin da zai rasu a samu al'umma kamar mutum 100 su tsaya a kansa dukan suna neman Allah gafarta masa sai Allah gafarta masa a wata ruwayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin mayyitin fa yaqumu ala jazati 40 rajulun la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahu Allah fihi wannan da makaranta su kira ba mutumin da zai rasu a samu mutum 40 zai akan gawarsa suna roƙon Allah gafarta masa sai Allah gafarta masa a wani hadisi aka ce salatatu sufufin a samu sahu uku ba mutumin da zai rasu a samu sahu uku su tsaya su sallace shi har sai Allah masa gabara to Imam Nawawi da Ashabu Sunan sun ce wannan hadisan gaba daya sun fito ne ne yanayin tambayan da ake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zuwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya rasu aka samu mutum 100 sun bar sallah yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta masa ya rasulullah idan mutum ya rasu aka samu mutum 40 sun man sallah ya yi lamarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya gafarta mana ya rasulullah idan mutum ya rasu aka samu sahu uku suka sallace shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya gafarta masa ya imani to saboda ka waɗannan yanayoyi du an yi su ana nufi dai cewa a samu mutane ko mutum ɗari ko mutum arba'in ko sahu uku aka samu suka tsaya a bayan mutum akan mutum suka sallace shi to ana masa kyakkyawan zaton Allah zai gafarta masa shi yasa ake sanarwa cewar a hadu a wajen sallah a yi sallan jana'iza da saboda haka wannan hadisin yana karantar da amfanin da mamaci yake samu da addu'ar rayayyu idan mutum ya riga rasu rayayyu suka hadu suka mara addu'a a cikin addu'ar kowa zai ce Allahumma ighfir warhamhu Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa to wannan addu'a da za su yi adadin yawan sunan zai masa amfani su tsaya akan gawar ta su sumar addu'a to Allah zai amfana da shi da wannan addu'a sannan sallar da za a masa za ta masa amfani idan duka mutum 40 din nan aka samu sun yi imani da Allah sun ba sa shirka suka roƙa suka roƙi Allah da bakunan su ne albarka suka ce Allah ka gafarta wa ne sai Allah gafarta masa sannan wannan kuma yana daga cikin sababin gafaran zunubinsa sannan kuma da ije masa azaba da za a masa wataƙila an shirya masa ana kai cikin kabarin nan zai haɗu da wata azaba sai Allah ya sa a cikin bayin Allah na akwai bawan Allah guda ɗaya na gari ma ya zo ya tsaya akan gawar ya ce Allah gafartawa ne kafin a sa shi sai ga lamarin ya canza to saboda haka ana neman albarkan bayin Allah shi yasa musulunci duka neman albarka ne a ciki wanda yazo yana cewa ba za ni bi albarka ba wahala bai shafe ko yanzu sallan da zamu ya neman albarkan juna ne ko ba haka bane shi za ka ce mu hadu ba a sani ba ko wani mutum da ya wata gila a cikin mu wanda dan shi ne sai Allah ya duba ya duba ibadan da zamu yi shi yasa in mutum ya rasu ake so a hada bayin Allah shi yasa ake neman ma bayin Allah su sallaci mutum da wannan ana masa ke kyawun zato malami ne mutumin Allah ne za ce to sallace shi saboda wai bakin sa ne ba a sani ba wani gila yana addu'a shi kenan Allah ya amsa akwai wanda suna addu'a Allah yake amsa addu'a su to saboda haka bayan mutum ya rasu ma in ana masa addu'a addu'an nan tana zuwa har cikin kabarin sa tana samun sa to shine hadisin ke karantar da mu cewa ana so a samu jama'a mutum 100 ko mutum 40 ko sahu uku akalla dai a samu sahu uku su sai akan gawa a sallace shi saboda haka ba ce kana gaggauta ba amma yana da kyau dai a dan sanar da jama'a a zo a samu sahu uku nan saboda ba a san menene bakunan mutanen nan zai faɗa ba to za mu dakata ne insha Allah abin da makaranta ne dai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana a duka cewa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallama za mu shiga kuma maganan hadisan da za su faɗi cewar shi limamin a ina zai tsaya lokacin da zai sallaci gawa din shi ma wannan yana nan shine inda za mu tashi kenan akai in Allah ya yarda abinda makaranta ne dai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ka fata mana albarka ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am na'am na'am
ya ka samu a hanya kamar yan fashe da kama ko yan ta'adda da kama na'am duka da rai zafin labarin sun kashe ko amma zai yi mutane sun an kashe wannan mutane na'am amma ko ba a samu an ko gawa ko wannan mutane na'am to kawai yana ce magana cewa za a yi sallar a gida ba a yi sallar to yana mutane kamar mutane yan gari ne da an riga an san su amma ko ba a samu gawa su ba amma tabbacin ana tabbacin cewa an kashe na'am idan an zo da salata sun sani za a yi za a ta jama'a su ne ga baki ɗin a duk sallar ne ko kuma ta ɗaya za a a yi jami'i kawai za a yi a musu sallah guda daya salatul ghaib cewa Allah ya gafarta musu duka ko an samu gawan su ma za mu sallah da yanzu a yi in an tabbatar da mutuwar su za a yi musu sallah salatul ghaib insha Allah alhamdulillah na'am na'am eh shi kan babu laifi ai mun fara cewa a sanar da jana'iza ne aka ce a sanar da jana'iza shi wannan ya halatta amma a sanar da cewar wane ya mutu me kaza me kaza a mutane me kaza ai ta yadawa to wannan ne musulunci bai ga ba amma ai gayya cewar ana gayyata mutane jana'iza to wannan kan ba laifi amma a da abun biki yadda ake yi a birane ko a birane ma ana yi ko a mai da shi biki a nemo mata masu kuka za su zo su ta kuka to wannan musulunci bai yarda da wannan ba amma a sanar a masallaci a ce ana gayyatar jana'iza Allah ya wani da suwa to wannan kan babu laifi na'am alhamdulillah amana addu'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam